بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah muna muwafaqa da abin da za mu saurara muna cikin kitabu tafsiris sala littafin da ke magana akan hukuncin kasrun sallah yadda za a mai da raka'a hudu ta koma raka'a biyu to ciki ne to amma tare da haka Imam al-Bukhari ya tusgar da babu banda watan za a ga kai sai ba su da alaƙa da tafsirin sallah sai dai suna da alaƙa ko ga sallar tafiya ko ga halin matafiyi da sauransu to yanzu za mu shiga sabon babi
babun idan ta alama ta shamsu sallallahu alaihi wa babun idan ta halaba da ma zagati shamsu sallar zuhur sun maraki ba rage shi babu wannan babu yana magana akan idar ta hala ba'da ma zagati shamsu idan matafi yayi tafiya amma bayan rana ta yi zawali rana ta yi zawali to lokacin da ya tafiya bayan rana ta yi zawali to yanzu abinda zai yi sallar zuhura zai sallaci a zuhurin ne kawai sun maraki ba sannan sai ya hau watan ya tafi shine idan zagat shamsu sallar zuhura sun markiba yayi azhar ita kadai kaga ba yayi azhar da al'asar ba ba yayi azhar da al'asar ba kaga wannan babi abinda yake nunawa ko wannan tarjama abinda take nunawa waton da ita da wadda ke baya wadda muka wuto can baya babun yu'akhiru az-zuhra ila al-asr idza tahala qabla an taziba ash-shamsu wannan za a ga cewa imamul bukhari ya tafi ko ya karkata zuwa ga jam'ut ta'khiri yahtassu biman irtahala qabla an yadkhula waqtu az-zuhri wato shi imamul bukhari ya karkata ne zuwa ga cewa jam'ut ta'khirin ya kebantu ga wanda yayi tafiya qabla an yadkhula waqtu az-zuhri tun gabanin wakatin az-zuhri yayi wanda ya tafiya kafin wakatin azhur ya shiga to shi ne yake yin jam'u ta akhirin shi ke jam'u ta akhirin so
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتهل صلى الظهر ثم ركب
حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الزهر إلى وقت الأصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحلا صلى الزهر ثم ركبا وأن الحديث قتيبة بن سعيد ياذن تدمنج إمام البخاري قال حدثنا المفضل يتي مفضل بن فضالة ياذن تدم أن أقيل يا كربودك أقيل عن ابن شهاب يا كربودك محمد بن شهاب الزهري an anas ibn malik ya karbo daga anas ibn malik qal yace kana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idhar tahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo idan yayi tafiya in ya mareta qabla an taziga shamsu gabanin rana tayi zawali annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya gabanin rana tayi zawali akhar zuhra kaga gabani qabla zawali daban ba'da zawali daban to wannan in yayi tafiya qabla zawali akhara az-zuhra ila waqti al-asr zai jinkirtar da azhur har ya zuwa waqatin la'asar an fahimta kenan kaga ma'ana an yi ta'khiri akhara az-zuhra ila waqti al-asr zai jinkirtar da azhur har ya zuwa waqatin la'asar sai ya hade su a can lokacin la'asar ثم نزل فجمع بينهما sannan annabi sallallahu ta'ala sallam zai sauka sai ya haɗe tsakanin azahar da la'asar a wani lokaci a wakacin la'asar kaga a wakacin la'asar wannan bangare kenan wannan siga kenan wannan hali kenan na in yayi tafiya qabla zawali to in yayi tafiya ba'da zawali fa yace fa in zagati shamsu qabla an yartahila in watan sallar zuhur sun maraki ba ya ce idan ya rana ta yi zawali ƙabla an yarta hila gabani ya maraita kaga in rana ta yi zawali gabani ya maraita to kenan irta hala ba da zawali an fahimta waka ƙabla kata rikitar da mutum ƙabla an yarta hila zagati shamsu ƙabla an yarta hila rana ta karkata daga tsakiyar sama ma'ana ta yi zawali ƙabla an yarta hila kaga mafhumi ya nuna irtahala ba'da zawal yayi yayi maraita bayan zawali kenan to yaya shi kuma halin yake kasancewa ce sallar zuhra zai sallaci azhur ne faqat babu lafazin faqat amma mafhumin na gudun haka azhar din kadai zai yi sabanin can can kuma akhara zuhra ila an yadkhulu waqtul asr sai sallaci shi gaba ke a lokacin la'asar amma nan sallar zuhura zawalin yayi sai sallaci a zuhur ita kadai sun marake ba sannan sai ya hau ya ci gaba da tafiya ita ma la'asar da in lokacin ta yayi ya sauka ya yi sallar la'asar sallallahu ta'ala da sallam to da wannan ne suka fahimci cewa ashe watan jam'u ta akhirin to ya keɓantu da inda annabi sallallahu ta'ala sallam ya maraita gabanin zawali zawalin ya cin mai a halin tafiya zawalin ya cin mai a halin tafiya banda inda ko kafin ya tafi zawali yayi to wannan da shi wasu daga fuqaha suka kafa hujja suka ce su a fahimta su ma babu jam'u taqdimi irin su abu dauda abu dauda abinda yake cewa laisa fi taqdimil waqti hadisun qa'im babu wani hadisi matabbaci a cikin jam'u taqdimin a cikin jam'u taqdimin ma'ana a jawo la'asar ayi tare da azhar jam'u taqdimin a jawo isha'i ayi ta tare da magriba kaga an gabatar da la'asar kafin lokacinta can kuma an gabatar da isha'i kafin lokacinta to shi a wajensa ya ce babu wani hadisi matabbaci akan haka nan an san jiya an yi bayani akan nau'o'an jam'in jam'u taqdimin da jam'u ta'khirin da jam'i suri kuma kowanne malamai na ganin yana da hujjoji da huskoki da dalilai to amma daga cikin sabanin da ake da shi a wajen malamai su suna ganin babu jam'u taqdimin bai da wani hadisi matabbaci amma tare da haka kuma suna ganin yana da shi domin mi an ruwaita ishaq ibn rahawai ya rawaito wannan hadisi daga shabab ibn sawarin daga laisu daga uqailu daga zuhuri daga anas ibn malik abinda anas yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin wa tan fazalati shamsu sallat zuhra wal asr jami'an summa tahala kaga hadisi ne da ya tabbatar da jam'u taqdim din ba da ya ce abinda anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo idan ya zamo a cikin tafiya rana ta yi zawwal sallar zuhura wal asar jami'an sun martahala zai sallaci a zuhur da la'asar baki ɗaya sannan su yi maraita kaga nan saɓanin wannan cewa iza zagaci shamsu ƙabla an yanta sallar zuhura kaga ita kaɗai sun maraki ba to da wannan ne suka kafa hujja kaga sun bugi maganan mai cewa babu jam'u taddimin babu jam'u taddimin a akwai shi ga ishaq ibn rahawayhi ya ruwaito kuma imamun nawawi yace isnaduhu sahihun imamun nawawi yace ya inganta isnadin shi ya inganta to wasu suna ganin kamar irin su badruddin al-aini yana ganin watan abu dawo da lalle ya inkarin riwaya ba bai santa ba ya santa riwaya wanda ita ishaq ibn rabai amma ya inkarin ta kuma isma'ili ya fitar da ita amma sun ce tana da illa illa da take da ita ishaq kadai ya kadaitu da ita daga shubaba shi kuma shababatu in kana min rijalil jama'a ko da yake na cikin rijalul jama'a wa cikin rijalun wato manyan malaman hadisi irin su bukhari da muslim da sauransu walakin huwa yad'u ila al-irja' sun ce yana da aqidan murji'anci murji'a suna daga cikin al-firqu dalla kamar a ce khawarij da murji'a da sauransu to shi yana da wannan ra'ayin ya zakari ibn yahya as-saji ya faɗi haka amma sun ce dai suka ne wasu suka ce to duka dai wannan dai bai zama illa ibnu hajar ya faɗi cewa tafarrujin da ake da'awar isaq ibn rahawai shi kadai ya ruwaita daga shababa wannan ba haka bane akwai wanda sun ruwaita daban ba shi isaq ibn rahawai din ba don haka dai jam'u taqdimin yana da hujja yana da dalili
babu salatul qa'id
babu salatul qa'id wannan babu yana magana akan hukuncin sallar wanda zai yi sallah a zaune sallah a zaune imam al-bukhari kamar da ya saba yayi idlaki ya kawo tarjuma mutlaqa idan tana kunshe da maganganu akwai magana kaza ciki akwai magana kaza ciki akwai magana kaza ciki to ita ce kawo watan ita tarjuma ta zama mutlaqa domin cewa yin sallah zaune maganar yin sallah ta farilla ga wanda ya kasa za ta taso don shi ga sallah farilla sai wanda ya kasa yi tsaye zai yi a zaune kaga wannan magana ɗaya kenan sannan maganar yin nafila a zaune ga wanda ka iyawa da wanda ma bai iyawa halal ne iya ya ɗauki lada ta ƙasa ma'ana ɗauki rabin lada wanda ya a tsaye yana da lada cikakka wanda ya zaune na da rabin lada in yana iyawa bai tashi yayi tsaye ba da ka ga fuskoki ne wannan duk cikin salatul qa'idin salatul qa'idin za ta kunshi farilla ga wanda bai iya yi sai zauna sannan salatul qa'idi za ta kunshi sallan nafila ga wanda ka iyawa da wanda bai iyawa ita wannan watan mutlaqa ne
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن قروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم كيام فأشار إليهم أن جلسوا فلما صرف قال إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا wannan hadisi kutaibu ibn sa'id ya zantar da mu an malik ya karbu daga imam malik shi kuma an hisham an hisham ibn urwa ya karbu daga hisham ibn urwa an abihi hisham ibn urwa ya karbu daga baban shi kuma urwa ibn zubair shi kuma urwa ya ji daga uwar mahaifiyarsa ita ce ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha أنها قالت حقيقة صلى رسول الله صلى الله تعالى وسلم في بيته النبي صلى الله تعالى وسلم يا يصلى أتكين جدنسا وهو شاك ألوك تندي كفاما دزكي وهو شاك يعني الشكوى بمعنى المرض يتأتوان هنا فاما دزكي شين شكوى شاك ينا ينا مي فاما دزكي شاكي ne asalin shi shaki mankusin kamar ƙabi rami da'i duk wannan mankusi ne to mankusi malaman nahu sun ce ana yi masa wani hukunci na watan tanwini halin raf'a watan da halin jarra in kaga da maka na iya yi saboda da raf'arsa da jarrarsa duka haraka ba ta bayyana ta ce ja alqadi imaratu bil qadi to amma in ya zo na kira to kaga da maka mai tanwini shine wani winil munakkar al manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa wani winil munakkar al manqusa sai ka ce qadin da'in shakin wani shi ne wannan hibati wa shakin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a lokacin yana fama da ciki sai salla fa salla jalisan sai salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyam sai sahabbai suka yi salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam qiyaman halin kasancewa su su kuma a tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune su kuma suka yi salla a tsaye kaga jalisan hali ne kiyaman kuma shi ma hali ne fa ashara ilaihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu nuni a rijili su cewa ku zauna din an tuna da wannan hadisi ya ya gabata tana cikin kitabus sala falamman sarafa qala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sallan nan sai ya ce inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi ai keɓe ba dan komi aka dore liman ba aka nada liman ba sai don ai koyi da shi duk halin da yake ciki mamun shi zai koyi da shi in yana tsaye a samu mamunsa a tsaye in yana a ruku'u a samu mamunsa a ruku'u in yana a sujada a samu mamunsa a sujada kuma ba za su riga shi ba in yayi su yi in yayi su yi to da haka yanzu an samu warnuwa ma'ana sabani annabi sallallahu alaihi yana zanne sahabbai suna tsaye zaka sai ce ku zauna ku zauna wanda in an tuna an yi magana a ƙarƙashin shi mai faɗi dangane da hukuncin sallar liman yana zaune mamunsa na tsaye to sannan ya ce inda maju ilil imamu hakika an sanya liman ne an naɗa shi libutan mu biyu don aikoyi da shi fa'iza raka in yi ruku'u farka'u kuma ku yi ruku'un wa idza rafa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ya ɗaukako daga ruku'i farfa'u ku ɗaukako ku ɗaukako kaga ba za a riga shi ba kuma ba za a yi tare da shi ba dole dai shi liman shi zai shiga gaba ga dukkan aiki shi ne ma ma'ana imamu ɗin imam inna ma ju'ilal imam li utamma bi kaga ai yi utamma kaga daga nan aka yi istiqaqin imam jagora wanda za a yi koyi da shi wanda zai jagoranta Allah zai utamma bihi kenan li utamma bihi
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدشا او فجهشا شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده وحضرت الصلاة فصلى قائدا فصلينا قعودا وقال إنما جئل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سقط رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من فرس فخدش أو فجهش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قائدا فصلينا فصلى قائدا فصلينا قعودا وقال إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأن الحديث أبو نعيم الفضل بن دكين ya rawaice shi haddasa ibn uyayna shi kuma yace ibn uyayna shine sufyan ibn uyayna ya zantar da mu an zuhri ya ji daga muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri an anas radiyallahu ta'ala an shi kuma ya ji daga anas ibn malik ne da Allah tabbata gare shi qala yace saqata rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam min farasin fa khudisha ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fadi daga kan doki sai jikinsa ya kuje sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fajuhisha shiqquhu al-ayman rawi na shakka shin fakhudisha ko fajuhisha ya ce don haka sai kawo su guda biyu saboda cikar adala ta magabata a cikin aiki da zance musamman abin da za su ruwaito su ce an ci suna da tsananin takatsantsan da adalci da kaffa kaffa kas su faɗi abin da ba haka ba ne su jama kansu kuma su ɗora wasu akan haka ba ha ma'ana ta canza ba ne da hujisha da juhisha bi ma'anan duk ma'anar su guda kujewa tashin fata kamar wani abin da ya yi fatar ƙarfi in ya haɗu da shi sai ya kuje sai ya karce fatar to wannan karcewar ko kujewar duk ma'ana ɗaya ne da hudisha da juhisha amma suna kaffa kaffan kai ya zama hudisha ya ce shi rawin da ya karantar da su su kuma sun ce juhisha an samu sabani wannan magana tana musu kaikai don haka saboda wannan kaffa kaffan sai su kawo duka gaba ke da ya ce fadakalla alaihi watan tsagin jikinsa na dama sai ya kuji alaihi salatu wassalam fadakhalla alaihi na'udu sai muka shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muna masu gaishe shi mu dibo shi irin dibon mara lafiya wanda bai da lafiya za a je gaida shi za a ce mun je iyadatul marid gaida mara lafiya na'uduhu mun je gaishe shi fa hadarat salatu sai lokacin sallah yayi fa salla qa'idan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune fa sallaina qu'udan mu ma muka yi a zaunan waƙala ce inda ma ju'ila al'imamu liwutan mabihi watan an sanya inna ma ke da sai aka yi amfani da siga ta hasuru babu wata manufa babu wani dalili ba wani abin da ake nufi da sanya liman kaga an yi hasri in mai tunanin an sanya liman don kaza ko an sanya liman don manufa kaza ko an sanya liman don manufa kaza sai aka takaita manufar da dalilin sai aka yi amfani da hasru innama eh innama kamar yadda ake yin hasru da takaitawar bauta ga Allah tabaraka wataala innama Allah shi ilahun wahid to innama ju'ila al-imamu kebe dalilin da yasa aka sanya liman li utamma bihi don ai koyi da shi innama ju'ila al-imamu li utamma bihi fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara kuma mun sa ku kabbara wa idza raka in yayi ruku'u farka'u kuma ku yi ruku'un wa idza rafa idan ya dauka ko daga ruku'u ku ɗaukako daga ruku in ya ɗaukako daga sujada don idara fa zai iya ɗaukar ruku in an tuna can karatun baya ya hadimil an yi kuna rafa'an minar ruku'i au rafa'an minar sujudi zai iya yiwuwa ya zama ɗaukakowa daga ruku'u don ruku'u ɗaukakowa ake a shiga wani aiki ita ma sujada ɗaukakowa ake don haka zai iya ɗaukakowa ne wa idan qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu idan ya ce sami Allahu liman hamidahu to ka ƙulu ku ce rabbana wa laka alhamdu tunan mutabaka dai da tarjama zahira ce ashe illa lura ta kama ana sallah a zaune ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune sahabbai sun yi sallah tare da shi a zaune to amma in an tuna akwai maganganu na malamai kan cewa wannan wasu sun ajiye shi a babin khususiyya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi limanci yana zaune amma kuma wasu suna a tsaye sannan kuma ya yi limanci ga waɗanda suna da iko akan su yi tsaye kuma ya limanci gare su su halafiyar su lau ba ba su iya tsayuwa ba amma annabi sallallahu ta babin hususiya zai yi limanci ga masu yin iya yin sallah a tsaye amma ya limanci gare su aka je hususiya ne don haka yanzu abinda malamai suka fi rinjayarwa fuqaha'u cewa idan liman ya ajizu anil arkani ya kasa bai iya yin rukunai ɗaya daga rukunai ko bai iya ruku ko bai iya tsayuwa a to sai ja ya samu mai iya tsayuwa sai jagorancin mutane amma in yanzu gurguzu duk su ne waɗanda ba su iya tsayuwar ko waɗanda ba su iya ruku'un a to shikenan ɗaya daga cikin sai musulmanci dama lalurarsu ɗaya ce amma waɗanda ba lalurarsu ɗaya ba ce su suna iya tsayuwa suna iya ruku to ba za su sa limamin da bai iya tsayuwa ko ruku ba ya jagorance su a sallah wannan aka ce yana daga babin hususiyya kuma shine yafi karfi to
حدثنا إسحاق بن منصور قال خبرنا روح بن عبادة خبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن إمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال خبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني إمران بن حسين وكان منصورا قال وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائد ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سأل نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حا وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى ناعما فله نصف أجر القائد وأن حديث إسحاق بن منصور ياضا تدم إنج إمام البخاري قال أخبرنا روح بن عبادة روح بن عبادة ياضا تدم قال أخبرنا حسين yace Husainu ya zantar da mu wanda muka ji hadisin sa jiya shine Husain ibn Zakwan al-Muallim Husain ibn Zakwan al-Muallim an Abdullah ibn Burayda ya karbo daga Abdullah ibn Burayda an Imran ibn Husayn ya karbo daga Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala nabiy Allah yace shi Imran ibn Husayn ya tambayi annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai ce ya tambayi sa'alan nabiyya ba sai ce sa'ala nabiyyan lahi ya tambayi annabin Allah nan an kawo maganan ne na cewa ya tambayi wanda shi ne ya cancanta a tambaya mai Allah ke so a yi annabin Allah ke nan don nabiyyun lahi wanda Allah ke ba shi labari nabiyyun lahi mai ba da labari cewa daga Allah ga saƙo daga Allah to shi ne sai ya kawo don girman abinda zai tambaya ɗin nan ba ibada ce kuma a wannan lokaci babu wanda za a tambaya a samu wannan amsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ke cewa magayar da za a yi don haka sai ya kawo nabiyyar lahi irin shi kan kawo shi a cikin hadisi mun taɓa wuce shi fa kharaja nabiyyul lahi eh sai ga annabi Allah ya fito daga cikin gida lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi iqama din nan an yi komi ana jiran ya kabbara sai manzo Allah ya ce anim kusu kowa ta inda yake sai koma gida da ya koma gida sai ga ya fito to nan gune yake cewa fa kharaja nabiyullah sai annabin Allah ya fito wa ra'suhu yaqturu min al-mal ko yaqturu ma'an eh yana diguwa yana diga da ruwa to wannan to shi ma na ya ambaci ya amfani da wannan siga nabi Allah ha hawwala as-sanad wannan isnadi da imamul bukhari ya kawo shi kaga bai kawo matanin ba ya ce annahu sa'ala nabiyallahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sanan sai ce ha hawala sanad kuma imamul bukhari na da shi ta wata hanya zai baka shi kuma ta wata hanya kaga can ta ishaqu ko qala akhbarana abdus samad to nan ma sai ce ha wa akhbarana ishaqu haka ishaku ya sake ba mu labari ta wata hanya amma yau ishakun ba ta kan wata ruhu ibn ubada ba a ta kan abdus samad kaga ishaku ibn mansur na da wannan hadisin ta hanya biyu kuma duka imamul bukhari ya karbi waɗannan hanyoyi na ishaku ishaku daga ruhu ibn ubada ishaku daga abdus samad duka kuma hadisin guda ne daga nan za su tuke sai ga duka sun koma sun haɗe isnadin ma ya haɗe shi ma abdul samad qala sami'tu abi yace naji babana qala yace haddathana al-husayn kaga can rawh ibn ubada qala akhbarna husayn can baya to kaga da shi ma ya haɗe da husayn din shine husayn ibn zakwan al-muallim عن ابن بريدة يا كربرك ابن بريدة قال يتي حدثني إمران بن حسين يتي إمران بن حسين يا باني لا باري وكان مبسورا أولا اللوكة ينا فاما لتشيون باصر مبسور watan basir wanda ke fama da rashin lafiyar da ɗan kanoma shi ne matsugunni ko ya kumbure ko ya ciwo ko ya fito duk dai na'u'a ne na basir to kana mabsuran yana fama da ciwon basir a lokacin ka kala sai ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu ta'ala sallam an salatar rajul ka'ida na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sallan mutum ka'ida a zaune kaga wato hikima ce sai da ya faɗi dalilin to me yasa ya nemi ya san hukuncin sallah a zaune to kafin a faɗi ma tambayar da ya yi sai da aka faɗi halin da ya yi don in an faɗi tambayar kasan dalilin kasan dalilin da ya sa yi tambayar kana mafsurar yana fama da ciwon basar ne to sai tambayi annabi sallallahu alaihi dangane da hukuncin sallan mutum ka'idan halin kasancewa shi yana zaune faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in salla qa'iman fa huwa afdal da dai zai yi salla a tsaye shi yafi wanda ya salla a tsaye shi yafi wa man salla qa'idan amma wanda ya salla a zaune falahu nisfu ajri al-qa'imi yana da rabin ladan wanda ya tsaye wa man salla na'iman wanda ya salla na'iman a kwance ba na'iman yana bacci ba na'iman yana bacci to ai ba a sallah ana bacci saboda sharadin ta akwai tamyizi to mai bacci yana tamyizi bai san abin da yake yi ba ya fita daga hayyacin wannan rayuwa irin tamu mai bacci a ma'anan na'iman ai mudtaji'a yana kishin gide imma ala yaminihi wa imma ala yasarihi kaji wuyar larabci kenan kuma gan an wuce annabi sallallahu alaihi wasallam afsal arab kaga larabawa na ce maki shingida bace to kaga yanzu in ka dauki mujarradin kowace kalma in ta zo zahirin ta za a amfani da shi to sallana imin fa ba a fahimta komi ba a fahimta komi ba amma gano sallana imin ba balle hukuncin da za a ta'allaka da shi saboda ba bai da za a mai bace ya sallah amma abin da ake nufi sallana imin ai sallamu tutaji'an ya yi sallah a gide. to wanda ya sallah a gide falahu nisfu ajril qa'idi shi kuma ka gina da bambanci da wanda a zaune zaune dangalgal daban don haka fuqa'u ma suka kasa tsayuwa it watan istiqlalan daban mutum ya tsaya kyam bai jingina ba an fahimta daban tsayuwa bistinadin da jingina daban don a san mataki-mataki ne ita sallah ba da zarin baka iya kaza ba sai ka dira zuwa kaza a dan sassabto in baka iya tsayawa istiqlalan to bistinadi to a dan tsaya da dan jinginawa amma jinginawa da ba dogaro bane wanda ya su bi su kudi bari shi ba dai kenan sannan in ma jinginan da tsayuwar da istinadi bai yiwa da jingina bai yiwa to sannan sallah ka'ida ya zanna ka'idan kuma shi ma ka'idan istiqlalan ba jinginawa to in bai iya zama zaune dangalgal ba jinginawa to ya zauna da jinginawa in shi ma da jinginawa bai yiwa to sallah mudqashi'a to sannan sai sallah a kishingide ala yasarihi wa ala yaminihi duk ana yi amma ala yasarihi afdalu kamar hadisin da zamu ci sun kawo maganganun malamai da hadisai da ke tabbatar da kowanne a iya yi ala shiqihil aymani tsagin jikin shi na dama zai iya yi ala shiqihil aysari tsagin jikin shi na hagu zai iya yi in ma duk yabuwa ya tsagin jikin dama ko hagu to salla mustalqiya sai a rigingine kawai ayi a rigingine kawai to duka wannan hali ne da ke nuna girma da matsayin sallar girma da matsayin sallar to ka ganin abin da ake fahimta dai sallar farilla ga wanda ka iya yin tsayuwa bai da wani zaɓi sai yin ta a tsaye amma nafila kana da dama amma fa kaji abin ladar farashin ba ɗaya ba ne ma'ana abin da za a biya eh farashi ne bana inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sai ya sayar kuma farashi mai tsoka bi anna lahum aljanna aljanna ce abin biya kai ko ka farashi yayi to saboda haka rabin ladar wanda ya a tsaye shi za a ba wanda ya a zaune a nafila ga wanda ke iyawa kuma mutum na iya yi din amma sai a zaune yana iya tsaye sai a zaune in ya zaɓi rabi din babu komi amma ita kaga farilla nan ta saba babu zaɓi ga wanda ka iya yi tsaye sai tsayen amma in bai iya yi a tsayen to yana da zaɓi wannan sai ya sauko sai a zaune
babu salatil qa'id bil ima'i
babu salatil qa'id bil ima'i wannan babi yana magana akan sallar watan wanda yake zaune bil ima'i da imani sallarsa da imani
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن إمران بن حسين وكان رجلا مبصورا وقال أبو معمر مرة عن إمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد فقال من صلى قائما وهو أفضل ومن صلى قائلا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائم قال ابو عبد الله نائما عندي مبتدئا هاهنا
حدثنا أبو مأمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبصورا وقال
وقال ابو معمر
وقال أبو مأمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى ناعما فله نصف أجر القائد وانا الحديث أبو معمر يا ذن تدم إنجي إمام البخاري قال يجي حدثنا عبد الوارث يجي عبد الوارث يا ذن تدم قال حدثنا حسين المعلم يجي حسين بن زكوان المؤلم يا ذن تدم عن عبد الله بن بريدة يا كربو دق عبد الله بن بريدة أن إمران بن حسين يجي سندي إمران بن حسين وكان رجلا مبصورا يا زم الهالب يا زم كاغ وكان رجلا مبصورا نن جملة حالية الحالي يا زم متني مي فما دا ciwon basir وقال أبو معمر abu ma'amar ya ce marratan wani lokaci an imran imamul bukhari saboda yalwar ribaya watan duk wani lafazi in ya canza sai ka ga ya kawo ma domin kada ya zan kai baka san wannan lafazin ba ka ɗauka ko kure ne ko menene ko menene ci a'a wani lokaci watan yana cewa wa qala abu ma'amarin marratan an imran kaga amma ya ce haddasana qala abu haddasana abu ma'mar qala haddasana qala haddasana to yace wani lokaci kuma yakan ce watan an imrana da yace watan anna imran ibn husayn an abdullah ibn burayda anna imran ibn husayn kaga anna imran ibn husayn to wani wuri kuma yakan ce an imran ibn an imran ibn husayn bambancin kenan anna imran ibn Husaini ko an Imran ibn Husaini shine bambanci yace wani lokaci yace anna Imran ibn Husaini wani lokaci an Imran ibn Husaini qala yace sa'altu nabiyya Imran ibn Husaini yace na tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an salatin rajuli dangane da sallan mutum wa huwa qa'idun ne matsayin sa ya salla a zaune fa qala ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man salla qa'iman wanda ya sallan nan a tsaye fa huwa afdalu to shi ya fi lada afdalu ajirin kenan ya fi girman lada wa man salla qa'idan amma wanda ya salla a zaune falahu nisfu ajril qa'im yana da rabin ladar wanda ya tsaye malamai suka ce wannan fa hukunci ne na wanda yake iya yi a hukuncin da ya shafi nafila hukuncin da ya shafi nafila yana iya ko bai iya amma ita farilla babu zaɓi sannan kuma in baka da zaɓi saboda baka iya tsaye sai kai zaune to kamar kayi tsaye ne amma wannan raba ce yana da nisifin ladar wanda ya tsaye maganar nafila ce maganar nafila ce kuma ga wanda yake iyawa bai yi ba eh ga wanda yake iyawa bai yi ba amma wanda sallar farilla kuma bai iya yi sai zaunan kamar yayi ne a tsayen kamar yayi a tsayen domin shi addinin musulunci haka yake watan dattijan ta kama mutum zai ya tsufa yana sallah duk dare sai ya tashi ya yi kiyamun laili ya saba har ya tsufa to sabon nan in wani uzuri ya kama na rashin lafiya ko nauyin jiki bai yi ba saboda fadala ta Allah sai a rubuta mai yayi saboda aikin da ya rayu a kai ne aikin da ya saba a kai ne to don haka Allah tabaraka wata'ala mai yalwa baiwa ne kun wajen farilla ne kuma ga wanda bai iyawa to za a bashi ladan yayi a tsaye amma a nafila kuma yana iyawa sai bai yi ba to ya zaɓi rabi ne ya bar cikakka shi ne kawai to imani ne zai yi a nan to mu ɗaba ƙatuhu littarjama min haisu innan na'ima la ya ƙidiru alal itiyani bil af'ali fala budda fiya min al-isharati ilaiha fa nawmi man al-ittija kina anha wa qala al-isma'ili tarjama al-bukhari ترجمة البخاري بصلاة القائد بالإيماء ولم يقابل حديث إلا ذكر النوم aka ce to sai an nemo mai alaka ya ce bil imani amma babu lafazin imani a ciki illa kawai ya ce magana wanda ya salla a kwance mutsaji'an to ai shi ne aka ce to ai wadatuwa da halin da ake ciki ba bukatuwa sai an ce an imani eh ba bukatuwa sai an ce an imani ai duk wanda ya san an zanna to ya san ba iya ruku ba iya sujada in ma ya sujada ba iya ruku to kaga imani za a yi kenan don haka hali da yanayi ya yi nuni zuwa ga imanin da ya ambata a tarjama amma babu shi kurukuru babu shi kurukuru bai faɗe shi ba karara قال أبو عبد الله أبو عبد الله تشيني الإمام البخاري نائما عندي مضطجئا ها هنا إمام البخاري تشيني دي أفهمتها نائما إنن in salla na'iman to ma'anar na'iman din indi a fahimta ta mudtaji'an wanda yayi salla a kishin gidi ha huna a ma'anar ba duk inda aka ga na'iman ba mudtaji ake nufi don haka kuma yasa abin nan ya kange ha huna nan nan fa eh banda wani wuri na'am
babun idza lam yutik qa'idan salla ala jambin babun إذا لم يطق قائدا صلى على جنب هذا باب تقدير هذا باب wannan babi kenan إذا لم يطق in mai sallah bai da ikon yin sallah ka'idan a zaunan ma ka je zannan ma ta gagara in bai iya yi a tsaye aka ce yi a zaune to ita ma zai iya yi wa zan bai iya yi zaunan sallah ala jambin to sai yi sallah ala jambin a bisa tsagin jikin shi to cewa ala jambin kaga na karashi bai ce ala jambihil aymani ba ko ala jambihil aysari ba don haka sai fuqaha suka fahimci kowane bangare ya iya kishin gida ya sallar shi kawai ala jambihil aymani tsagin jikin shi na dama ko tsagin jikin shi na hagu duk zai iya kishin gida ya sallah iyaka dai shi ma yin sallah ake shingide marhala marhala ce mataki mataki duk wanda kai yayi amma akwai kuma wanda ya hilada wanda ya adama dan zai fuskanci alqibla ya fuskanci alqibla yayi adama in zai yi to yafi yafi yafi wanda yayi ake shingide a tsagen jikin shi na hagu ta haka shi ma na hagun zai yi ba hana shi akai ba amma dai wanda yawancin yafi to don haka nan to suna wa qala alaqul in lam yaqdir an yatahawwala ila al-qiblati salla haythu kana wajhuhu wa qala ata'un in lam yaqdir an yatahawwala ila al-qiblati salla haythu kana wajhuhu haythu kana wajhuhu ata'u yace shine Abu ibn Abi Rabah shine Abu yawanci Imam al-Bukhari ya kawo da ya kawo Abu Muhammad to Abu ibn Abi Rabah ya fi nufi tare da ba Abu ibn Abi Rabah bane akwai Abu ibn Yasari akwai Abu ibn Yasari amma in ya kawo shi Muhammad Abu kawai babu bai danganta shi ba to yawanci Abu ibn Abi Rabah Abu ibn Abi Rabah yace illam yaqdir in mai sallah bai samu iko ba an ya tahawwala ya juya ila alqiblati ya fuskanci alqibla sallah haisu kana wajhu duk inda huskar shi take yana iya sallah wa haisu ma kuntum fasallu ku fawallu wujuhakum shabra fawallu wujuhakum shabra don haka nan ko ina zai iya fuskanta in bai iyawa in bai iya ko ina zai iya fuskanta wannan in allura wannan ta'aliki ne Imam Bukhari bai faɗi isnadin shi ba har ta kan Atha ibn Abi Rabah bai waslin wannan riwaya ba kan Atha ibn Abi Rabah to wannan asari ne na Atha ibn Abi Rabah Abdul Razzaq a musannaf din sa yayi waslin shi ta kan Ibn Jurayj daga shi Atha din da ma'anarsa eh don haka wasu ke ganin ta wannan ne masu da'awa don akwai wasu da ake da'awar cewa wanda ya zan bai iya sallah a zaune to ta faɗi kuka ce a'a ba ta faɗi ba ko kaɗan nassosa da yawa sun tabbatar da rashin waɗuwar ta matuƙa yana cikin hankali shi ba don bai iya yi zaune ba shikenan ta faɗi wannan asari na tsawon abi rabahin na daga cikin dalilai da suke tunkuɗa waccan maganar na faɗuwar sallah in ba iya yin ta a zaune to dan ya ce gashi watan ko ba a iya fuskanta alƙibla
حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراهيم بن الأهمان قال حدثنا الحسين المكتب عن ابن هريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب
حدثنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب wannan hadisi abdanu ya zantar da mu yace watan an abdullahi ibn mubarak shi kuma ya ji daga abdullahi ibn mubarak shi kuma abdullahi ibn mubarak an ibrahim ibn qahman shi kuma ya karbo daga ibrahim ibn qahman qal abin da yace haddathani al-husayn al-muktibu al-husayn al-muktibu ya zantar da ni shine kuma wanda muka ji shi al-muallim duk sunansa ne a ce da shi al-husayn ko husayn ibn zakwan al-muallim ko husayn ibn zakwan al-muktib husayn ibn zakwan al-muktib an ibn burayda ya karbo daga ibn burayda an imran ibn husayn ya karbo daga imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu qala yadda Allah tabbata gare shi ya ce kanat bi bawasiru imran ibn husayn yace na zama ina fama da ciwon basa bawasir kaga nan ma har jam'in shi an yi aka ce to me hukuncin jam'in sa zai iya yiwa yana fama da basur din ne mai kala kala tunda basur ba iri ɗaya bane akwai basur na fitar baya akwai basur na bayan ya kumbure ma na matsugunni ya kumbure ko kuma ya rika ciwo ya zan baka iya zama to wataƙila duk yakan yi mai irin waɗannan ne da haka sai ya ce bawasir ko kuma a kanat bawasir dalilin da yasa ya jam'in shi mai yawan yin basar din yana yawan fama da wannan rashin lafiyar ta dan kano mata basar to da haka yayi jam'i shine huskan yin jam'i din yace na zama ina fama da ina yawan fama da basar fa sa'altu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam an salati fa qala da haka sai na tambaye annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da sallah fa qala yace salli qa'iman watan kai sallah a tsaye in kana iya fa illam tastati kaga ba ce ba ga lafazin babu in kana iya inis fadata ba to amma me yasa aka gano inis fadata fa in lam tastati fa qaida in baka iya kenan can in yana iyawa kenan fa in lam tastati fa qaida in baka iya to kai a zaune fa in lam tastati in baka iya yi a zaunan fa ala jambin to kai sallah ka ala jambin a bisa tsagin jikinka na dama ko na hagu ala jambin din nan don haka suka ce ala jambin an nakara shi ala jambikal aisari ko ala jambikal aimani kowanne ne tare da malamai su yi maganganu hawa hawa ne watan tsagin jiki na dama shi yafi tsagin jiki na dama shi yafi domin akwai hadisan da suke tabbatar da haka suke tabbatar da tsagin jiki na dama din kamar yadda addaru kudni ya ruwaici hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaita ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa illam tastadi fa ala fa illam yastadi fa ala janbihi al-aymani kaga an sarraha mustaqbilal qiblati biwajhi halin kasance shi na mai fuskantar da fuskar shi ga al-qibla don haka wasu daga malamai suke suka fifita suka su in za a yi sallar a kishin gidan to a yi a tsagin jikin dama saboda wannan hadisi bil hadisi sahih al-muttafaq alayhi min hadisi al-bara bin azib daga hadisin bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani idza ataita madja'aka in ka zai kema makishin gidinka makwancinka to fatawadda in zaka zo kenan to kai alwala wudu'aka lis-salati in alwalaka ta sallah summa daji ala shaqqika al-aymani sannan ka kwanta tsagin jikinka na kuma ba sallah za a yi ba bacci ne kawai mutum wanda ya saba zai to ya kwanta a tsagin jikin shi na dama shi ne sunna ta yi umarni inda zai iya sannan ka faɗi wannan addu'a wa ƙulillahun aslamtu nafsi ilai ka yi zuwa ƙarshe sannan kuma daga ciki an ce a yi sallah a zaune to ya zaman zai kasance fuka suka yi bayani zaman na farko za a yi zama misali irin na kama tela eh tarabbu mutum zai yi sai in zai yi ruku'u sai ya warware zaman kaga canza daga halin shi abinda yasa aka soye wannan tarabbu'in saboda ya bambanta halin shi ne na tsaye don yanzu wannan zaman a matsayin tsayuwa ce to yayi shi yana mai zaman ta mace to in ya in ya kare wannan tsayuwa ma'ana karatu wannan zaman mai matsayin tsayuwa to kaga zai ruku'u kenan to yayi ima'i zai ruku'u to sai ya warware wannan zaman ta matsalan sai ya shi da kawa daya sannan sai ya watan zauna a kanta in bai zama kanta ya zauna akan duwawun shi sai ya lankwashe gudat sai ya lankwashe gudat yayi zaman tahiya kenan to sannan sai yayi in yayi wannan sannan sai ya daukako in ya daukako sannan in yana iya yin sujada sai ya sujada don shi ma duka saboda Allah tabaraka wa ta'ala mai nufin sauki ne yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra ba a ce dole dole tilas sai mutum yayi abin da bai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a zaunan ma ruku'un ma sai dai ka dan nuna kai shi ka dan sunkuya haka in sujud ba ta yiwa sai ka dan ita ma nuni sai sunkuyawa ta ta dara ta ruku'u haka in kuma kana iya yin sujada ka ɗora goshi ga ƙasa to kai sujada wannan shi eh ƙwarai da gaske ima'i zai yi akwai lokacin da ma za a in an yi aikin ma za ka ji an ce bai tashi zai ɗan yi ko awa arba'in da takwas a rigingine misali bai ɗago ba balle watakila aikin da aka yi ya taɓo to kaga yanzu sallar a rigingine za a yi ta kuma da imani za a yi matuƙa yana cikin hankalin shi matuƙa yana cikin hankalin shi zai yi eh ƙwarai da gaske bayan Allah sun daɗe su da hawa da matsalar basar ƙwarai da gaske yawanci zama yana daga cikin abin da ke kawo shi masu aikin zama wanda zai zauna bai da aiki sai karantarwa tsawon yini shi irin malamai musamman a irin lokutan da wannan ya yi karanci yanzu sai jefi-jefi a ce malami ya zauna tun daga yin sallah asuba har rana ta faɗi tashin shi 'yan mintota ne amma yana zauna tun daga yin asuba sai an kai wajen ƙarfe goma sha ɗai sannan a shiga a karya minti goma sha biyar an ƙare an dawo an zanna sai azahar azahar ta yi a tashi a yi sallah a ɗora a ci gaba la'asar ta yi a tashi a yi a dawo a ɗora a ci gaba sai duhu ya yi sai duhu ya yi kuma wasu ma za su ɗora da daddare ta ko waɗanda suna karantawa tun kayan asuba ko waɗanda sabkinsu sai kayan asuba to kaga masu irin wannan zaman watan dole a fama da basur dole a fama da basur bancin kuma wasu ciye-ciye ma suna daga cikin abin da za su ƙara shi sannan kuma da masu masu zaman karantarwa kaɗai ba ko wanda ke zaman aiki na ɗinki ko wani abu haka ko saƙa ko wani abu yana daga cikin abin da ke kawo shi نعم امم امم امم wata riwaya ce duk riwaya guda ce amma wata riwaya zai ce anna anna imran ibn husayn anna sani dai imran ibn husayn ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji dai kenan ita ce muka yi sai imam bukhari ya ce akwai wata riwaya ma an imran ibn husayn daga imran ibn husayn ba anna imran ya bambanta ma tsakanin anna fa da an shine kadai wacce riwayar na da anna waga da aka gabatar wata kuma tana da an imran ibn husayn rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine bambancin su amma duk riwaya guda ce eh